أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما رأى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إني بريء مما تشركون فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai tara albarka, wanda yau muna ranar Alhamis, haka ne ko? Sha shidda ga watan Ramadan, shekara 1447 Hijiriya, wanda shi ne biyar ga watan uku 2026 miladiya isahat muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya mana ga makatar da faɗan gaskiya da aiki da shi idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da abkuwa cikin kuskure idan ma abkuwa a cikin shi Allah subhanahu wata'ala ya mana gafara shi sannan shahi shi daga kiran mu gaba ɗaya insha Allah Allah mana muwafaka har ilau dai muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hadid wadda ake cewa sura sura bakin karhe ko shine muka ce alhadid wanda ajiya mun saurari wato wasu manya-manyan bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya mana a cikin wannan surai na daga yadda mutum zai fara firifiyan zuciyar shi ka fara tsarkake zuciyarka da imani in ka yi imani zuciyarka ta yi imani sannan sai Allah ya neme daga gare mu wata ibada mai wahala ita ce ibadar dukiya lalle kam ibadar dukiya mai wahala ce wanda Allah subhanahu wataala mun gani a cikin bayanin jiya ko ne ne Allah bai karɓar shi sai kana da imani kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin hikayar biya annabi Adam ko inna ma yataqabbalu من المتقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين كاغني المحل الشاهد يتي diya annabi adam lokacin da suka gabatar da kusanci neman wato Allah ya amshi aikin su suka kawo wato ya ake ci mashi kurbanan na sadaka yadda Allah zai amsa sai Allah ya amshi daga ɗayan nasu sai bai amsa ba daga ɗayan saboda ɗayan bai ba da abin da sai da ya tashi ba da sai ba da karkare wanda bai kai ko kai ba ka amsa shi an baka illa an tuhmidu fihi insha Allah subhanahu wataala walastum bi akhizina walastum bi akhizinahu illa an tuhmidu fihi ko ku ba ku amshe shi ba sai Allah ya amsa daga ɗayan ya ki amsa daga ɗayan sai ya ce mashi ka sani fa inna ma yataqabbalu min almuttaqin Allah yana amsa aiki ne daga masu tsoron shi shine wani malami yake cewa wallahi da ya sani Allah ya amshi sujada daidai a rayuwa da ya huta da ya gode ma Allah wani salaf ya ce da ya sani sujada ɗaya Allah ya amsa sujada ɗaya da ya ji daɗi kaga ya ce saboda wannan aye saboda Allah yana amsa ne daga wa masu jin tsoron shi kenan in ya sa an amshi sujada ɗai ya yarda yana cikin masu jin tsoron Allah to in kana cikin masu jin tsoron Allah ai kasha wallahi kasha to Allahumma ja'alna minal muttaqin Allah sanya mu daga cikin masu tsoron shi kaga sai Allah ya fara tsarkake zuciya ya ce ku yi imani da Allah da harko sannan ku yi imani da manzon shi sannan sai kun yi imani sai ku ciyar daga cikin abin da Allah ya sanya ku masu tsaro ne ya gadar maku kenan ya sanya ku ku wakilce masu wakilci ne na daga mi na daga dukiya an gane ku dukiya ta Allah ce kenan tsaro ne Allah ya baku sai Allah yake faɗi wanda suka yi imani suka ciyar kuma bayan sun yi imani suka ciyar to suna da lada mai girma sai Allah yake faɗa yake gargadi mumine ne ya same ku ba ku yin imani da Allah alhali manzon Allah yana daga cikin ku yana kiran ku da ku yi imani da ubangijinku alhali ya amshi alkawari daga gare ku ko kuma kun yi alkawari da Allah cewa kamar yadda muka gani jiya ko na harko bayanin jiya alkawarin da kuka yi mu baya da manzo na biyu kuma alkawarin da muka yi da Allah subhanahu wataala gaba ɗayan mu da aka tattara muri ɗaya gaba ɗaya ka gani duka mun haɗu wuri ɗaya ya ce alastu bi rabbikum qalu bala muka ce i wallahi kai ne muka yi alƙawari zan mu bauta ma Allah to shine wannan alƙawarin ko wancan alƙawarin in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani sannan sai Allah ne yake ƙara tunatar da mu wata ni'imar da ya mana shine cewa shi ya sabko mana manzo manzo ya sauko mana bawan shi da ayoyi bayyanannu wannan bawan nan nashi manzo don ya fitar da mu daga cikin duhu na jahilci da duhu na kafirci zuwa haske na imani zuwa haske na ilimi an gane ko sai Allah ya ce wannan abin da ya mana saboda shi Allah mai tausasawa ne gare mu mai jin kai gare mu kaga tausayin Allah ne yasa ya aiko mana manzo saboda Allah yana son mu da rahama da jin kai ya aiko mana manzo dan ya fidda mu daga wannan duhun amma in Allah ya ga dama ai ba sai ya turo mana ba saboda mun riga mun dauki alƙawari alastu bi rabbikum qalu bala mun ce wallahi mun yarda dan kan wata tashin kiyama ta zo mu ce ma sha'ana min bashir wala nazir to ai Allah sai ya turo mana manzon nan rahama gare mu haka salika Allah subhanahu wataala ya ci gaba da gaya mana wai menene ya same ku menene matsalar ku ba ku ciyarwa don ɗaukaka karma Allah menene ya same ku tsoron talauci ne sai Allah ya ce alhali Allah shi ke da gadar da sammai da kasai gadar sama da kasai na arziki duka na Allah ne in ya ga dama shi zai ciyar da ku arziki mai yawa min haisu la tahtasibun Allahumma rzuqna min haisu la nahtasib gadan sammai da kasai duka na Allah ne an gane ko sai Allah ya kwatanta mana e bambancin ciyarwa lokacin da al'umma take cikin tsanani da lokacin da al'umma take cikin mi yalwa kamar yadda muka bada misali jiya ai yanzu ana buga ana cikin tsanani wallahi ana cikin tsanani to in ka bada misali yanzu in ka bada jikka goma watakila nan gaba in yalwa ta warware kamar lokacin kafan azar da kafan ya zo ana dan sarari ana dan sararawa Allah mana gafara to kaga sai ka bada jikka goma yanzu ta yi valer a wurin Allah farafur ga in yalwar ta bude lokacin da zaka gani kawai jikuna goma ne suke yawo yanzu sai ka jima baka ga goma ba yanzu kawai gari biyar ce abin da ya kasa siya Allah mana gafara sai in can shi an gane ko ya ce ba ɗaya ba suke wanda ya ciyar kamun lokacin a yi buɗe mun gani bayani shi ko akwai hudaybiya akwai fatahu makka ko in wannan ne wannan ne da hujjojin shi kamun budi kuma yayi yaki da manzan Allah sai Allah ya ce wannan fa sai wanda sai bayan ya fatahu suka yi ciyar kuma suka yi yaki kenan kaga sai da tsanani ya dan goce suka ciyar amma dukan su biyu sai Allah ya ce me duka Allah ya masa tanadin alhusna wa hiyal janna duka suna da eh, alhusna ita ce aljanna kaga shine aljanna ce duka za su kuma an masu tanaji duka an gane ko to amma dai ba ɗaya bane ba an gane ko kamar misali misali misali da muke bada wallahi masallala wannan mai sunanta salula iphone d7 pro max mai sunanta to ɗaya ne bambancin ya huta wannan ma mai sunanta ita da iphone pro max ya suke eh akwai distance amma dai duka mine ne duka salula gare to wa kullum wa adan lahul husna amma dai zambancin Allah mana gafara na'am sai Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe yake tambaya yake shela wai wane ne zai ba Allah ramce mun ba da misali shiya president ya shigo ya ce wa zai ba ni ramce a cikin masallacin nan Allah sai mun yi turere ne a wurin bashi ramce ramce president gashi nan ka ganshi ya zo da gartukor to Allah ya nemi ramce wanda ka ba shi ramce shi zai lullum kama ramcen nan da ka ba shi sannan kuma walahu ajarun karim karshe a baka lada mai girma wannan ke ga wannan shine darasin da ya gabata shi a gurguje yau insha Allah zan mu ci gaba bi iznillahi rabbil alamin daga aya ta 12 insha Allah mi Allah ya ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم العماني وغرتكم العماني حتى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع نعم na ce alrama mai Allah ya ce ya mana irin na alƙali ce bai ce komi ba sannan ya sha to Allah kai ya kama mu lokacin da zan mutu bai ce komi ba alƙali wai yake ba da labari ko alƙali zariya ko wai ana yayin lokacin tashin bom ne ana tafsiri bom ya tashi ya watse shi malam kuma ya shi bom alrama ya shi bom sai ya ce ba mala ya ci gaba ya ce mi Allah ya ce Allah ran ya ce bai ce komi ba to ka Allah kawo mu wannan Allah tsare mu tashi hankali ba karma abba ne wallahi mu dinga yi ma kasashen mu da da kasashen musulmi tashi hankali duk inda aka shige shi sai ya taba duniya gaba daya Allah tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ya ce yau mataral mu'minina ka tuna ranar da za ka ga mumunai maza da mumunai mata an gane ko suna tafiya tare da haskensu haske a ranar tashi kiyama mu je kashin baki sannan mu dawo haskensu yana tafiya ta gabansu da ta hannunsu na dama an gane ko ana ce masu ka gane ko bushira kumul yau albushirinku a yau wannan ranar ita ce aljanna wadda ƙoramu suke gudana a cikinta kuna masu dawwama a cikinta hal abada khalidi na fiha aka ce wannan ai shine babban rabo an gane ko wannan shine babban rabo sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa a wannan ranar dai an gane ko munafukai maza da munafukai mata suna yi nam yaqul munafiqina wal munafiqati suke ce ma wanda suka yi imani an gane ko ku saurara mana ku dakata mana naktabis min nurikum mu dan dosana mu dan ce wannan me ake ce mashi daga hasken ku mu dan dosana hasken ku mu wuce tare qilar ju'u wara'akum sai a ce musu to ku koma can bayan ku faltamisu nura ku nemi haske wasu malamai suka ce wara'akum din nan ana cewa duniya wasu malamai suka ce a wara'akum baya inda aka raba haske an gane ko faltamisu nura to ku nemo hasken ku an gane ko sai a dora a aza a raba tsakaninsu da wata katanga wata irin katanga wadda take da kofa bisurin lahu babun wannan kofar tata batinuhu fihin rahma daga cikinta rahama ce ko ta mumulai wa zahiruhu a bayanta kuma min qibalihi al'azab a can bayanta wato bayan kohai wurin kafirai bulbulin azaba ce yunadunahum munafikan suna kiran mumunai alam nakum ma'akum suna cewa shin wai ba mun kasance tare da ku ba a duniya tare muke sallah tare muke azumi tare muke jihadi tare muke komi an gane ko sai su ce eh tabbas haka ne sai dai ku kuma kun yi menene walakin nakum zalamtum anfusakum kun zalunci kawunan ku da munafunci an gane ko na'am wata rabbastum sai kuke saurarawa kuke jira a samu matsala da mummunai ku waye ku huddo muna hucin ku kirikiri an gane ko kuka dan dakata wartabtum kuka yi mi ake ce mashi shakka kuke yi shakka akan cewa za a mutu a tada kiyama kuka yi shakka cewa mummunai akan gaskiya suke wa gharratkumul amani sannan kuma rude rude rude rude da gurace gurace suka rudar da ku an gane ko hatta sha a amurullah har sai dai da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo maku wanda shi ne kuka mutu wa garrakun billahi al sannan wato mai rudarwa sai ya rudar da ku shedan akan sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fal yawma kaga to a wannan ranar ba za a karɓi wata fansa ba ba za a karɓi kuɗin fansa ba ba za a karɓi wani abu su bada fansa ba an gane ko minkum daga gare ku ku munafikai wala minal ladina kafaru wala a karɓi fansa kudin fansa ko kuma aikin fansa daga wayanda suka kafurce ma'awa kumun nar makomaku ita ce wuta hiya maulakum ita ce take daidai da ku ita ce majibinciyar al'amarinku na'am wa bi'sal masir tir da wannan makoma wannan makoma ai ta yi muni to Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari. A nan, kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa mu gyara imaninmu, haka ne ko? Sannan mu ciyar, sannan kuma mu ba Allah ramce, sai Allah ya ɗau kuma mu wani bayani. Shi ne bayanin mi, bayanin ranar tashi kiyama. An gane ko? Bayanin ranar tashi kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu kaɗan daga cikin bayanin ranar tashin kiyama kasan tashin kiyama mataki-mataki ne mataki-mataki ne akwai emmy a wannan amisgel na jahannama kasan amisgel eh an zo wani feta ya akwai ɗan takaura da da hullusuwa da ake ɗan baka ka taɓa kama a zo la haula wala quwwata illa abinda zaka ɗan taɓa dai amisgel ka ɗan motsa bakinka da wata il halawa dai kamun dai kamun abinci ya zo to akwai na jahannama da an zo kawai kwasowa ne ake a zuba akwai na hisabi to akwai munafikai munafikai kasan su wane ne munafikai wanda ya kuluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi a cikin zukatansu abinda baya da bakinsa abinda baya cikin zukacensu shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin su kaɗan daga cikin labarin aikin munafukai a cikin suratul baqara wa idza laqul ladina amanu وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا Mm.
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم Mm.
إنما نحن مستهزئون Allahu الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan munafukan halinsu wa idza laqul ladina amanu idan suka haɗu da masu imani sai su ce amanna mu ha mun yi imani mu mun yi imani mu masu imani ne da mu ake sallah da kumi in an haɗu kuma wa idza khalau ila shayatinihim in sun keɓance tsakaninsu da shaiɗannunsu qalu inna ma'akum sai su ce kai ku rabu da su mu ha muna tare da ku ai ku sani inna ma nahnu mustahzi'un ko mustahzi'un yace mu dai bar dai muna mi muna masu masu izgili ne kawai izgili ne muke masu mu je mu nuna masu tare muke da su amma a zahirin gaskiya ban mu tare da su in aka zo yaƙi in aka yi yaƙi in mummunai suka ci nasara sai su zo a raba ganima da su an gane ko in kuma wancan kahurai suka ci nasara alam namna'akum الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستهوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله أعلم بما يكتمون wannan ashe mana ita sai mun zo fatantu an fusa kuma tarabbastu na'am ashe mana ita ina zuwa kanta an gane ko sai su ce mi sai su ce ai mu muka yi mi mu muka watse muka tsere sai suka biyo mu an gane ko muke dan dakatawa muka jira kunci yanzu kunci mu zo mu sai su samu defa su suna nan suna mu zabzabina baina zalika مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء kaga su ba nan ba su ba nan ba su kawai manahukai halayen su kenan to yanzu a cikin mutane ba a imani ba ma yanzu a mutane ma muna da manahukai manahukai ba na musulunci ba na na na jama'a Ba shi- in sun haɗu da ku suna tare da ku amma kuma a ransu ofrobon day ji suke kamar su kashe ka ji suke suna kuttunka to halin munafukai ina ne makomasu innal munafiqina إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار can kasan kasan kasan kasan wuta suke can ake aje su to kaga su wannan munafukan an gane ko sai Allah ya yace Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yana maida musu bi mugun istihza din su kullun su sannan kuma yana ƙara musu a cikin wannan wato batan su suna kai kawo sai a jinkirta musu izgilin su a to anan ana maido musu izgilin su anan lahira ba can ba sun yi izgili duniya inna ma'akum inna ma nahnu mustahzun muna musu izgili ne to za a maido musu izgilin su anan wurin ka san ya ake maido musu izgilin su sai a ba su haske hasken tsallaka siradi hadisi ya zo abdullahi bin mas'ud ne ya kashi ko cewa haske za a ba da haske ranar tashin kiyama wani hasken shi haskenka kamar me ake ce mashi katon dutse ne tabkeken dutse to kai ka a aje tabkeken dutse a baka girman masallacin da kare haskenka lambadar kenan ka ya yi ƙarfin lambadar to akwai abin da zai bace ma tahiya hanya an saki duhu duhu na siradi zurin tsallaka siradi bakin duhu na'am to mai kadin nan an saki bakin duhu na siradi ana cikin mugun bakin duhu sai a baka haske kamar dutse ya kake ganin haskenka zai kasance ka san ai masha Allah insha Allah eh wani kuma za a bashi haske kamar tsawon iccen dabino ka taɓa ganin iccen dabino tsabke ke wani kuma za a bashi haske kamar mi kamar mutum namiji narkeken mutum a tsaye namijin mutum ba ka dai baka makka namijin mutum a tsaye ka gane ko hasken shi haka zai wuce to wani kuma imanin shi sai a bashi haske kaman ya tsashi ibahama madangwala madangwala ya ita ce wannan ko ibahama a shi yake haskawa yana wucewa to ya kake gani ya kai cocalan ma wannan hasken nashi a haka zai a tsallaka sira'i Allah ba mu haske kamar dutse Allah ba mu tafkeken haske eh mana amin ya rabbal alamin Allah mana gafara to ana cikin wannan yanayin su ma munafukai sai a ba su haske ba su yi izgili ba a duniya yanzu za a dawo masu da izgilinsu an gane ko to su mumunai sai a ce masu ranar da kake ganin mumunai maza da mumunai mata suna tahiya da haskensu haskensu ya haske gabansu wabi aimanihim ga haskensu a rike da hannunsu na dama na littahinsu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول na'am فيقول fa yaqulu ha umqra فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ai an ba su littafin sa a hannunsu na dama ko suna cewa jama'a ku zo ku kalla ku karanta littafin mu ku ji to in an zo ba da hasken na tsallaka sarati an ba su haske a hannun an ba su littafi a hannun dama to hasken kuma sai a ƙara bayan na gaban suwa kuma a ƙara dungula musu shi a hannunsu na dama sai suna tahiya gaba salamun bayan salamun kirarin sadakai ko gaba salamun bayan salamun hankali kwance suna tahiya da hasken su kyan kawai kilewar su sale lahiya lau ana tahiya sai ya zo suna tahiya ko wabi aimanihim kuma sai a ce musu bushira kumul yau albishirinku a wannan ranai menene albishirin naku aljanna ce wadda koramu suke gudana a cikinta khalidi da fiha abada suna masu dawwama a cikinta har abada mun ga bayanan aljannatai sai mun dawo muci mun ga bayananta a rahman a waqi'a mun gani bushrakum al-yawm jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha zalika huwa al-fawz al-azim sai a ce ai wannan rabo ne kuke da mai girma kaga menene suka suka samu rabon da suka yi suka samu a wannan duniya ko shine ta Allah ya ce hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan sakamakon da ya kyautatawa shine kyautatawa gashi an kyautata musu mumune kenan sun wuce sai Allah ya ce mi
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم mm, انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا mm, وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب mm.
ينادونهم ألم نكن معكم Mm.
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم Mm.
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور kaga mun ga mumune da su wuce ko sai Allah ya ce su kuma munafukai ka san munafuki ya kafiri matsala eh to ai yayi yaudara can to shi ma yanzu ai an ba shi haske a baya ya ce shi inna ma akum ko wai zalul ladina amanu qalu amanna to yanzu kun ce amanna an an zo raban hasken saradi sai a raba da su ka gane ko sai a raba da su hasken siradin na tsallaka siradi ba sun ce tare suke da mummunai ba an ba mummunai haske an ba su haske mu je a gani mu je zuwa sai an zo tsallaka siradi sai Allah subhanahu wataala sai ya kwace hasken nasu duk sai a musu kufiyar wallahi duk kai ya kake gani kana wani al'amarin ka kyam kawai da wuta an doke wuta an yi kwantara ya sote kai an yi wannan ba masu bane aka kawai kwantara ya sote hasken su uf ana tahiya da mumunai kawai da munafukai sai munafukan sai ya doke to anan ne mumunai mumunai daga cikin su wasu sai su sare sai su ce mi rabbana atmin lana nurana waghfir lana Allah ka cika mana haskenmu an gane ko suna hudin Allah ka cika mana hasken mu ala haddin ruwaya aw ala haddin tafasir kai sai su ce Allah ka cika mana hasken mu ka yahe mana an gane ko to sun gani hasken wannan ya doki amma su sun san mumunai ne to dan dai a can kuma ai a rudaki sai su ce ranar da munahukai maza da munahukai mata suke ce ma wanda suka yi imani unzuru na kudan dakata mana sai su gani ga masu imani ta hasken su kyam hutular su cike su kuma ta su ta doki ba ta refable an gane ko sai su ce a ku dakata mana nafta bismin nurikum mu dan dan sana daga hasken ku mu ce tare an gane ko mu ce tare ku jira ku jira mu ce tare mu dan duskana daga hasken ku an gane ko sai a ce masu mi ƙilar ju'u wa ra'akum a'a sai a ce ku koma can baya kaga mine ne yukhadi'una Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila yace ma yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yi yaudara Allah to ga inda Allah zai maida musu yaudarar suna ba suna yaudara Allah ba su ce mi suna sallah suna azumi suna wannan to nan za a maida musu yaudarar su qilar ju'u wara'akum sai a ce a to ku koma baya sai ku dauko haske ai ba nan bane ake raba haske nan an yi kufir to ku yo baya ku yo sharshan ba ta ruku sai su yi baya su yi dibun mi inda aka ba su haske wurin tsallaka saradi sai sun zo kuma mi shuru babu da sun juya ai a tare ne ake tahiya hasken sa ya doke sai a ce menene qila rushu waraakum ba sun yaudara Allah ba a nan duniya suna yaudara to su ma nan an maido masa yaudara su a ce to ku dawo ku doki hasken su wasu malamai suka ce a gatsi ne ake ba su amsa ta gatsi ka san mun ga amsoshi na gatsi ko da aka ce nuzulan kai a wuta a ce ma gagarar baki maraba da baki a wuta la haula wala quwwata illa billah nuzulan kaga gara baki ci gatse ne to nan da aka ce qilar shu'u wara'akum shi ma gatse ne ku koma bayan ku ina ne baya ku dawo duniya zai yi abadan da duniya ana dawowa duniya bayan mutuwa da baban Jabir Jabir bin Abdullah da ya dawo shi ne jabir bin abdullah baban shi abdullah abdullah din aka kashe shi a yakin mi uhudu aka same shi wata ruwaya sukar da aka mai takai kusan saba'in jabir ya zaburo yana son ya buɗe baban shi ya ga huskar baban shi ganin ƙarshe sahabbai suka rike shi an kawo baban da soke-soke ya zo ya ƙara zaburwa aka hana shi eh kai ma ka san wani ka hanawa ake manzo Allah ya ce ku bar shi a wata ruwaya manzan Allah ya bude mishi ya ga baban shi sai aka kwantar mashi da hankali aka ce annabi ya ce jabir ka san mi Allah ya ce ma babanka Allah bai yi magana da kowa ba sai da babanka bayan ya mutu Allah ya magana da shi ya ce ka san mi ya ce mashi ya ce mi ya ce mashi ya ce bawa na tambaye abin da kake so a baka bayan ya mutu mi kake shira ya ce sai ya ce Allah ina son a maido ni duniya in an maido ni duniya in sake yaƙi a sake kashe ni cikin yaƙin nake son a maido ni kuma an maido ni ba wani abu nake so a sake kashe ni shi ne aka ce duk wani wanda ya yi mutuwar shahada sai ya yi gurin a maido shi ya sake yin ta Allah arzuta mutuwar shahada Allah kana gani muna son mutuwar shahada Allah ka azurta mutuwar shahada Allah ka samu shahidai ne Allahumma ashurna ma'a shuhada wan nabiyina wa shuhada was salihin mutuwar shahada na'am shahada ce ba mutuwar
لا تحسبن akwai ayar da الذين kan kama da قتلوا ita da sata لا kai shi aka sauko تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Allah ya ce min بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
Mm.
ويستبشرون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون baban Jabir Abdullah ya ce ga abin da yake sa mashi annabi ya ce a'a Allah subhanahu wataala ya ce mashi a'a wannan magana ta ce ta riga ta tabbata annahum ilaiha la yurja'un ba a maido su duk wanda ya mutu bai dawowa sai baban Jabir Abdullah ya ce Allah to ina son a isar ma ‘yan baya labarin menene shahidai suke samu don su ƙara zabura sai aka sauko wannan aya karka taɓa tsammanin cewa wanda suka mutu a cikin ɗaukaka kalmar Allah suka yi mutuwar shahada karka taɓa tsammanin cewa matattu ne a'a bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun ka bari kawai cewa dai su rayayyu ne suna can ana azurta suna jin daɗi a wurin ubangijinsu sai aka ba da labarai sanadiyar shi aka sauko wannan aya ka gani to kenan da ana ba mutum dama ya dawo in ya mutu dawa za a ba mu dama da sai ya dawo abdullah ya dawo a ƙara kashe shi bai ce ya dawo ya ga ɗan shi ba bai ce ya dawo mai ga matan shi ba ya dawo ya kawai in ya dawo ɗin ma kawai kashe shi yake sa a ƙara yi kuma da za a ƙara maido shi a kashe shi da ta tabbata kuma in aka ce mi kake so kawai yi za a yi kai sirrin sirfama Allah mana gafara sai a ce ku je ku dawo ta ga ai gatsi ne ku je baya duniya faltami sunura ku je ku nemo haskenku a ko kuma ku koma nan baya kusa inda aka raba mama haske faltami sunura ku je a ƙara amsu haske ku taho suna juyawa faduriba بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب من قبله العذاب yace sai a sanya Allah yace mana sai a buga tsakaninsu a sanya tsakaninsu wata irin katanga wadda katanga tana da koha a cikin kohai daga ciki rahama ce wurin mumune rahama ce jin daɗi ne suna kusa su wuce su isa aljanna an gane ko bayan kuma wurin wa munafukan azaba ce balbalin azaba ga duhu ga azaba ana yanayin nan sun firgita sun tunzura yunaduna mu alam na kuma akum sai su dinga kiran su suna shin wai ba tare ba muke da ku a duniya tare ho muke sallah tare muke azumi tare muke jihadi tare muke kaza tare muke kaza yanda suke yi masoya a duniya shine suke son sai a lahira ya suke cewa a duniya يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم
wannan kaga suna ba su uzuri ne an dawo daga mi daga yaki sai su dinga ba su uzuri ai kaza uzuri kaza ya hana mu kaza kaza an yi kaza kaza cika ka ku ku ba mu wani hamzari Allah ya ba mu labarin an gane ko yadda dai suke son su masu wayo a duniya suke son wai su ƙara musu a lahira to ba su san banan lahira Allah ne mai shagoranci can nan duniya mummunai an ba ku damar ku saurara nan kawai ta hiya ce nafsi nafsi ce wani jiran su ma za su yi kenan yunaduna hum alamnakum ma'akum suna wai tare muke da ku an sanya wannan cikin shi rahama bayan shi kuma azaba an gane ko sai su ce menene alamnakum ma'akum kalubala suna kiransu suna wai ba tare ba muke sai ya tabbas tare muke walakin fatantum anfusakum sai dai ku bari ku dai da muna duniya maimakin ku yi imani ɗari bisa ɗari sai kuka fitintini kawunanku kuka yaudari kawunanku kuka yi dinga yin manahuci kuka dinga kafurcewa kuka dinga iskanci kala kala a duniya walakin na kun fatantum anfusakum wata rabbastum kawo mana ayata ta ɗazu ai cewa ne ka ashe mana ita hata su
ta ta kiwo na fa ina sabon ku
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين kaga wata rabbasu sai kuka dakata sai kuka dakata shine Allah ya ce menene wanda suke yi wannan suke jira suke dakatawa in ya kasance kun samu falala daga wurin Allah su kullun jira su jira suke karku in kun samu falala sai su ce alam nakum ma'akum ko sai su ce ai tare muke da ku a raba ganima a zo in kuma ya samu wannan kahurai suka taru galaba akan mumurai sai su ce shin wai ba mu ba muka dakata muke hana ku akan mumurai muka fara tserewa an zo yaki muke kare ku mumurai ba su samu ku muke kaza kaza sai a sake rabawa da su kaga su kullun suna dakata mummunai suna jiran sharri ya haɗo mummunai an alkhairi ya haɗo mummunai sai su ce ai tare muke in sharri ya haɗo mummunai sai su koma wurin wa'inta kuma suna jiran radda za a ci mummune kwata-kwata da yaki a ida kwata-kwata sai su hudo kahurcin su iri-iri ka gane su ma'anarsu kawai sun himi ne ne sun himaili wurin kafirai daman kahuran ne an gane ko shi ne ya ce wata rabbastum wartabtum kuka sa rai kuka sa shakka kuka ce mine ne kuka ce wai misali wannan annabin da gaske yake kawai mana huci ne kuka ce wai yanzu in mun mutu ai zamita na tada musa ai kuka ce addinin nan ba da ba gaskiya bane kuka ce kaza kaza kuka sa shakka a ciki wa gharratkumul amaniyu rude rude na duniya gurace gurace ku samu dukiya ya rudar da ku ku samu a can a ci galaba ya rudar da ku can a ba ku mulki ya rudar da ku can a ba ku sarauta ya rudar da ku sannan algharur shedan dan daba iblis ifritu ya rudar da ku daga sha'anin Allah shi karshe shi ya ido rudar da ku ga gurace-gurace ga shedan sai ruduwar taku ta zama menene biyu kuka zama tatattun yan iska an gane ko sai Allah ya ci mi
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير Allah sai ya ce musu a wannan ranar kan ma ku yi tunanin fansa an gane ko ku ba da fansa a ba da kasar yanzu ka ba da fansar kanka yanzu an fara ba da fansa kudin fansa ko ka Allah kare mu da kudin fansa Allah ƙara tsare mu kudin fansa an mai da mutane bayu fansa ba amsa daga gare su wala min alladina kafaru wai ka san menene fansa shine Allah ya ce da za su bada abin da ke cikin duniya إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا Mm.
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ko da za a cika duniya da zinariya wanda suka kafirce cike da duniya mil'ul ard cike da ƙasa duka zinariya ce su zo su ba da kuɗin hansa a huddo su daga wutan nan Allah ya ce ba amsa ba amsa ma tuqbila minhu ba da a amshi wannan fansar ba an gane ko wai me ake cewa shi ka san akwai wanda yake cewa eh, me ake ce mashi wanda kuma suke cewa za su ba da fansar wannan ɗin shi ya ba da fansar uwar shi ya ba da fansar uban shi shi dai so yake ya huta ko mi zaka ba da ba amsa fansarka an gane ko kaga shine Allah subhanahu wataala ya ce ba a amsa fansarsu ba za a amshi fansarsu ba su munafukan nan wala minal ladina kafaru wala daga kafirai a amshi fansarsu a kyale su a sanya su menene an gane ko a sanya su aljanna a kyale su a ba a amsa na'am yace ma'awa kumun nar makomakku wuta ce wuta za a kai ku can za a kai su an gane ko makomarsu wuta ce ita ce ta kamace su ita ce ta jibinci al'amuransa ita ce daidai da su an gane ko tur da wannan makoma Allah ya ce tur da wannan makoma wa bi salmasir Allah tsare mu da wannan makomai na'am sai Allah ya ce mu ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم Mm, وكثير منهم فاسقون mm.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون
wannan ayoyin biyu kuma kashin bakin fasarar su Allah subhanahu wataala ya ce alam ya'ni lil ladina amanu shin yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an gane ko zukatan su su yi taushi su yi lukub su tausasa daga ambatan Allah subhanahu wataala da kuma abin da ya saukar na daga gaskiya na daga Qur'ani kenan an gane ko wala ya kunu Allah subhanahu wataala ya ce kuma kar da su zamanto kamar wa'inda aka baiwa littafi Yahudawa da Nasarawa tun gabanin su wanda aka ba su littafi kafin su sai lokaci suke ganin lokacin da ya tsawaita da ya tsawaita manzannin sun wuce lokaci ya tsawai kawai sai suke zukatansu ta kekeshe faqasat qulubuhum an gane ko sai zukatansu ta kekashe wa kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su kuma suka zama fasikai fasikai ne da yawa daga cikin su Allah subhanahu wataala ya ce ku sani cewa dai Allah subhanahu wataala yana raya ƙasa bayan mutuwar da hakikan mun bayyana aya mun bayyana muku ayoyi na'am la'allakum taqilun ko dan kun halkata ko dan ku halkata la'allakum taqilun dan dai ku hankalta akan su an gane ko wannan Allah subhanahu wataala yake cewa wannan aya ta sha shida Abdullahi bin Mas'ud ko yace wannan aya ta sauko shekara hudu ne bayan mi bayan musulunta shi shi kuma yana harko harkon musulunta ne tun suna mi makka kenan shine muka ce wannan aya ita ma mice ce ana tunanin makiyya ce mun gane ko sura mice ce madaniya ce wannan aya tana cikin ayoyin da ake tunanin aya makiya ce saboda shekara ta hudu ce bayan musulunta shi kuma yana harkon musulunci ya ce Allah ya ce shin wai wanda suka yi imani shin wai yanzu lokaci bai yi ba gare su zukatansu su yi tabshi lukub su tabsasa akan ambatan Allah ana karanta musu Qur'ani kawai zukatan shiru har yanzu wannan aya sai ka ce yau ta sauko wallahi wallahi kai ka ce yau ayan nan ta sauko ya zukatan mu suke da Qur'ani suna kariya kuwa to Allah mana gafara shin yanzu lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani zukatansu su kariya su koma kan ambatan Allah subhanahu wata'ala an gane ko da kuma abin da ya sabko na daga gaskiya an gane ko su kariya su yi taushi su yi imani wa ma nazala min alhaqi na daga qur'ani an gane ko su yawaita ambatan Allah kasa an fatan Allah subhanahu wa ta'ala yana sa mutum ya yi mi zikata ta yi tamshi ta nutsu ala bi zikirin lahi الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ala ألا بذكر الله تطمئن القلوب Allah yana yabon bayan Allah muminai waɗanda suka yi imani zukatansu suka yi mi suka samu nutsuwa suka karya da ambatan Allah sai Allah ya ce ala ku saurara ai da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa babban ambatan Allah kuma menene Qur'ani karatun Qur'ani ya jama'a muna cikin Ramadan wanda ya samu ya samu sabka nawa kai so nawa ka karanta so nawa ka je ka dawo ko kana nan dai kana nan dai kana nan to Allah mana gafara ala bi zikrillahi تطمئن القلوب كم كسنتي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كم كسنتي من قورتي ما wannan Qur'ani ala bi zikrillah tatma'innu alqulub da abata Allah dai ne zukatai suke samun nutsuwa su nutsu an gane ko wannan kenan yace maka kenan lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani zukatansu sikariya da ambatan Allah wa ma nazala min alhaq da abinda kuma ya sauko na daga gaskiya na daga qur'ani kuma kar da su kuskura su kasance kamar yahudawa da nasarawa wanda aka ba littattafai gabanin su fatala alaihimul fatala alaihimul amal sai lokaci ya tsawaita gare su sai da manzannin suka wuce lokaci ya wuce kawai sai suka yi mi sai suka rabu da littafin nan faqasat qulubuhum zukatansu sai ta kekashe suka hasa ambatan Allah suke jin su su kawai kyam ne kawai suka lalace Allah ya ce kan ku kasance kamar su lokaci bai yi bane ga mumunai su gyara to in a shekara ta hudu ko ta biyar daga amnati an haɗa wannan aya ina ga mu yanzu da aka sauko mana ƙur'anin tukum da wa'azuzzuka suka shiga ƙur'ani gashi nan gabanmu an fassara maka shi da yare duk yadda kake so ga hadisan manzan Allah da yawa shin lokaci bai yi ba zukatan mu su nutsu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub amma wai mu da yawa daga cikin wallahi in yana sauraron ƙur'anin ma lokacin yake samun fajircewa saboda zuciyar tashi ba ta mummune bace ba shi yasa Allah ya ce alam ya'ni lil ladina amanu ga wanda suka yi imani lokaci bai yi ba can kuma Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah da kaji zuciyar ka batta nutsuwa da karatun qur'ani ne musunan ka baka cikin mi baka cikin amanu kana cikin musuwa a neman makanka ne ni dai ban ce ba a neman makanka in dai zuciyar ka batta nutsuwa da ambatan Allah da qur'ani to ka nemi kanka kuma wai da aka ce ambatan Allah ha da aka ce zikirin Allah ba wa zikiri ba na hauka ya ake zikira Allah sai ka kawo ta lalabuta wasu kun rabbaka wasu kun rabbaka fi nafsi wasu kun rabbaka fi nafsi ka tabarru an wa khufiyatan wa dunar jahri min alƙawul
بالغدو والعصر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ga yanda ake zikira Allah ga yanda ake ambato sai mu duba mu ga yau duniyar mutane da haka muke zikiri Allah ya ci Allah shi ya faɗi yanda yake sa a yi ambace shi duk wani wanda ya kawo yanda za a yi ambato in ba Allah da manzon shi ba duk mu ɗauki maganar shi Allah mana gafara. Magana Allah da manzo ita ce magana a addini. Duk wani mutum, duk darajar shi, duk mutuncin shi ya saba magana Allah da manzo, to anan ya zama da iska. In dai da gangam yayi, in ba da gangam ba yayi sai a mai uzuri a wurga maganar tashi. Allah ya ce ka ambaci ubangijinka ya ga yanda ake zikiri. Fi nafsika a cikin mi a cikin ranka cikin zuciyarka aya ce ba hadisi ba bare ma in kace maka yarda da hadisi ko in kace hadisin da ifi ne aya ce a qur'ani akwai aya da ifa hasha lillah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba yiwu ka samu abinda ba na wurin Allah ba a cikin qur'ani wannan garanti ne Allah ya ce ka ambaci Ubangijinka a cikin ranka, tadarru'an kana mai kaskantar da kai, wa kufiya kana mai ɓoyewa ba tare da bayyana magana ba da shishigi. Haka muke ambatan Allah cikin rai da kaskantar da kai da ɓoyewa ba tare da furci ba, ba tare da kutsutsuniya da shishigi ba. Yanzu wannan ɓare da muke muna ambatan Allah zikiri ne. ana buga kirji ana shan mandiri a iskanci da wani harar Allah mana gafara fi sabilillah ana rike shi yana buga wannan ai kaga hauka ne yanzu Allah ya ce bizkirillahi tatma'innul qulub yanzu nan zuciya ta nutsu ana kurakure ana rawa dan Allah aya ce kashe kowane malami ya fassara ma ita kowane malami burabaran nan da kake da kishin kirji ɗaya ga kisa kirji kuma ka zo ka yi ta sha sabarwa ya jama'a dinin lahi yusuf addinin allah sauƙi gare shi duk inda tsanani ya zo a addini inda mal usuri yusra kaka kata ta ida an gane ko duk inda tsanani ya zo sauƙi gare shi addini addini bai da tsanani an gane ko duk abin da ka gani an sauka daga addini sai an tsananta a zo a yi ta buga mandiri wala morewa ce ake holewa ce ake wai wai ga rawa ga lada ga rawa ga iskanci ne ina lada a ciki sabi lashi wai misali babanmu yake ba da misali shek Allah ƙara mashi lahiya da tsawon kwana da imani ya ce ka yanzu misali ka ɗauki misali sunan babanka idi an gane ko idi sai ya ji ma daɗi sai ka tattaro abokanka a zo ƙofa gida a ce za a yaba babanka sai ku yi ta buga kirji kuna idi idi idi idi idi idi kun yabe shi ko kun zage shi eh eh ini ire-iren mu ne masu zahi in yazo da ni zai shigo wallahi da mota zan nihe ku dukan ku dan kuwa ce kusan yadda za sai Allah zaka mu wannan yaban na renin wayo fi nafsika tadarruan wa khufiyatan wa duna al-jahri min al-qawl bil ghudubi wal asal shine wannan ambatan ne bi zikirin lahi tatma'innul qulub amma ka zo kana burbura ya za a yi zuciyarka ta nutsu kaga yadda ake zikiri a addini mun gane ko na'am shine sai Allah ya ce ilamu ku sani annallaha ilamu annallaha yuhil arda ba'da mautiha ka sani Allah shine mai raya kasa bayan mutuwarta qad bayyana lakum alayat la'allakum taqilun hakika mun bayyana muku ayoyi dan ku hankalta menene munasaba ayan nan da ta sama munasaba ita ce zuciyarka in ta bushe ta kekashe to Allah zai raya ta bi zikirin lahi yanda yake raya ƙasa ba da mautiha yanzu in ka huta in ka huta waje ka huta dashi ya zaka gani fadarar arra hamida fa iza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat zaka ga kasa ke kasassa ta zama alkasai amma da an sabko mata ruwa sai ta zabura da ba da da yi tsanwa da an yi ruwa da wata ɗaya ka koma daji ya zaka gan shi can kilewa salai tsanwa shar gwanin kallo amma yanzu ha a bushe kam zuciyar kama haka ne in tana bushe zuba mata zikiran Allah alkur'ani ka yi ta karatu ka yi ta kai sai ta koma mi tsanwa can gwanin kyau in zuciyarka ta zama gwanin kyau tsanwa kuma shikenan kasha ku ne yan tudun na tsira Allah ka samu na cikin yan tudun na tsira Allah ka tsiratar da mu lafiya na ya kamata mu tsaya ganin lokaci yayi Allah ya kai mu gobe in muna cikin masu rayar da lahiya da ikon karatun sai mu tashi mi ayata 18 innal musaddiqina fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya Allah masu neman aure daga cikin mu Allah ka hada su da daidai da su wanda suke daidai da su Allah ka buɗa mana arziki mai amfani wanda suke cikin gidajen su Allah ka ƙara zaunar da su lafiya Allah ka buɗa mana arziki mai amfani gaba ɗayan mu ka ba kowa aikin yi da sana'a da shari mai kyau Allah subhanahu wataala muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawarka dan kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka sa wannan karatukan da muke ya zama sabubba ne na shiga aljannan mu gaba ɗaya Allah yanda ka hada mu a nan duniya Allah ka hada mu a aljanna Allah ka hada mu ma aljanna Allah ka hada ma aljanna mu wuce shat lahiya law insha Allah Allah mana muwafaqa Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qad hawaijna wa hawaiij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana waqdi hawaij kullu man lahu haqqun nad'u wa lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك واحد القهار اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته